رقبة da yake raƙabatan استدلت الحنفية hanafiyawa sun kafa hujja بإطلاق الرقبة على da aka kawo raƙaba ɗin mutlaka ba a ce muminatin ba ba a ce raƙabatan muminatan ba da cewa ashe kenan ya halatta a yanta bawan da yake kafiri
وأجيب عن ذلك amma an ba da amsa daga wannan لأنه يحمل المطلق على المقيد cewa ai ana ɗaukar mutulaki bisa muƙayyadi yadda sauran malikai suka tafi ah, banda su hanafiyawa inda في كفارة القتل a cikin kafara kisa wato muƙayyadin shine wanda ya zo a kafara kisa don ne aka ce tsakanin rakabacin muminatin rakabacin muminatin
وبه قال الجمهور akan wannan cewa ana ɗaukar mutulaki bisa muƙayyadi mafi yawan malamai suke
والخلاف في المسألة sabanin da ya zo a wannan matsalar مبسوط في an yi الأصول bayaninsa a littattafan usulul fiqh ya sa sai a duba littafin usulul fiqh ne shi mai wannan littafin ko irshadul fuhul Na'am.
la tahqiqil haqqi min ilmi usul wanda wani masoyinsa yake masa kirari wai da littattafan da aka rubuta na usulul fiqh ai ba ka masa نعم
duk hassan hal haka yake wa littafin kirari amma masu karanta usulun ko haka ne haka din ne ko kuwa to قوله da yake سبحانه miskini sittin قال ابن ibnu دقيق da gigil idi ya ce أضاف ya الإطعام dangana ciyarwar ومصدر الإعامة wanda matsarin al'ama ne إلى ستين zuwa sittina ولا يكون ذلك موجودا shi yasa wannan bai zamo ya samu ba a haƙƙin wanda ya ci da miskini shida عشرة أيام ya ci da su kwana goma tun da Masala.
ga misali tun da shi za a ce ya ci da miskini sittin a ai bai ci da miskini sittin ba ya ci da miskinai goma ne kwana miskinai shida ne kwana goma ya sa duk da cewa abincin daidai yake da wanda zai ba miskini sittin Mm.
amma dai miskini sittin aka ce shi wal adadu sharuɗin kenan Mm.
ne mai motasar ko wal adadu sharrun sai dai a ina ne mai motasar ya kawo wannan lafazin wal adadu sharrun a kafara ne dai to amma kafara ta wani babi Hmm? ta wani babi ya kawo to وبه قال الجمهور da shi mafi yawan malamai akan wannan mafi yawan malamai suka tafi cewa adadin nan miskinan suka yi sittin sharaɗi ne
وقالت الحنفية hanafiyawa ma a nan sun saba suka ce إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا da a ce zai ciyar da baki ɗaya ga miskini ɗaya في ستين يوما a kwana sittin نعم kafa كفى haka ɗin ya wadatar a ce kullum abincin yake ɗauka ya ba miskini ɗaya har sai da aka kwana sittin kaga ya ba shi abin da zai ba miskinai sittin a kwana ɗaya to har fiya wasu ka ce ya wadatar
ويدل على قولهم ƙauluhu faɗinsa faɗin ma'alaka لك ya shiryar masa fadin me yasa aka ce ya shirya saboda manzo Allah bai tambaye shi ba iyalin naka sun kai sittin amma ka ga yace ka je ka ce da iyalinka ashe kenan adadin ba sharadi bane shi yasa wannan fa'adin mu'alaka din hujja ce ga su
وفي ذلك دليل wannan ya kunshi dalili على أن الكفارة bisa تدل cewa بالإجماع.
kafara a tana wajaba da saduwa da iyali a cikin ramaran خلافا لمن شذ sabanin wanda suka fita daga tsarin sauran malamai فقال eh, wanda suka ce لا تجب a'a ba ta waje ba مستند إلى ya ce babban أنها hujjarsa shine لو cewa كان واجبة da a ce fara nan wajiba ce لما سقط da بالإيسار ma sakadadda ba ta sanar ba dan cewa shi mutumin bai da shi tun da yanzu ba shi ya bayar ba ba shi aka yi ma ba shi aka yi kuma aka ce ya kai gida ma
وتؤثر amma an bibiyi wannan maganar لمن السقوط da cewa waye ce ta sarai كما سيأتي yadda zai zo nan gaba ai ba cewa aka da mutumin ba sai kayi kafara ba kawai wannan da ya kawo hujja aka bashi aka ce an bashi kyauta ya je ya kafara ya ce to ai wa zai ba wa zai ba ya fi kowa bukata aka ce to kai gida Kaga amma ba a ce masa to ba kafarar a kanka ba
وفيه أيضا دليل a wannan kuma ya kunshi hujja على أنه يجزئ التكفير bi kulli wa'idatin min as-salat min min as-salat al-khisal cewa kafara na wadatarwa in aka yi ta da kowane ɗaya daga cikin guda uku nan in an yi da 'yan tabawa shi kenan in an yi da azumi shi kenan ta wadatar in an yi da ciyarwa shi kenan ta wadatar
wa ruwiya an malik amma akwai wata ruwaya daga imam malik
annahu la yajuzu illa al-it'am cewa ai kafara ta azumi ba abin da yake isarwa sai ciyarwa
wal hadith yaruddu alayhi Ya, sai a duba a ga a ina ta zo littattafan malikawa ne da yawa ba su ambata ba ko amma in allah ya sa muna da magajin ibn sha'bana am eh, abu imran al-fasi ke. in muna da magajin abu imran al-fasi kaga sai ya fitar mana ko shi abu imran al-fasi ne aka ce ba za ka samu kauli ba a masabar imam malik sai ko ya san shi duk wani kauli da ke masabar imam malik yana sanar ya san shi shine eh, wato wannan bakin lani yake cewa shi ba shi da buri irin abu biyu a ce makarantarsa ta samu malaman nan guda biyu su zo su koyar a ita da abu imran alfasi da alkali abdulwahabi bagadani saboda shi abu imran alfasi duk magana da za a faɗa ta masabar imam malik to ya santa shi kuma abdulwahabi bagadani duk maganar da aka faɗa zai iya kawo hujjarta zai iya kawo hujjarta to ina ma a ce allah zai kawata makarantarsa da a ce wa'annan gaggan malamai guda biyu za su zo su koyar a makarantar tasa to wa zahir al-hadith zahirin wannan hadisin na'am annahu la yajuzu takfir cewa yin kafara in ba da wannan ukun ba bai wadatar ba wa ruwiya an sa'id bin muslim amma akwai ruwa da aka daga sa'id ibn musayyabi annahu yajuzu ihda'u al-badanati cewa idan ya bada taguwa shi wanda ya karya azumi da gangan ko ko ya sadu da iyalinsa azumin ramadan da gangan idan ya ba ya bada taguwa ya wadatar kama fil muwaddai yanda imam malik ya ruwaito daga shi sa'idu amma mursali wa qarraba sa'id bin mansur Ah, amma fa sa'idu ibn mansurin ya ruwaito daga sa'idu ibn musayyib din annahu kazaba man naqala anhu zalika cewa ya ce wanda ya ciro haka daga gare shi to ya yi kuskure ba gaskiya ba ne
wa zahir al-hadith zahirin hadisin nan anna kuma al-kafarata bil khisal cewa yin kafara da tadorin nan uku ala tartibi a jere ne ala bin al-arabi ibn arabi ya ce anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallama na'am naqalahu min amr ya cire shi ne daga wani lamarin ba'da adami bayan an rasa shi wannan lamarin ila amrin akhar zuwa wani lamarin daban walaysa hadha sha'nu wannan ko ba shi ne tsarin ba da zaɓi ba wana za iyarun a to shi ibn arabi a nan bai goyi masa ba su ta malikawa ba ko Na'am.
mancan da ya fi shuhura Ehem, saboda ya- ya tsaya tare da dalili wuri da yawa yakan dan karkata ga dalili yakan karkata ga dalili amma wani lokacin mai son ya tsaya ne ya kare masabar malikawa sosai sosai yadda za a ga daga tafsirinsa a kamul qur'ani musamman in an kwatanta da tafsirin qurtubi wanda shi din ma maliki ne sai qurtubi kamar ya fi ibnul arabi tsayawa bin dalili koyaushe baya barin dalili koyaushe inda ya bayyana gare shi ko malikawa haka suka ce ko ba haka ba tare da cewa shi din ma maliki ne yana cikin malamansu to
wana za iyarun fi zuhuri dilalati tartibi amma alkali iya wanda almajirin ibn al-arabi din ne kuma ya jinkirta daga gare shi shekara ɗaya tak Eh, eh, eh, ibn al-arabi ya wafati 543 shi ko alkali iyar mai ashfa ya wafati 544 eh, 544 shi a ibn arabi yana da shekaru 75 ya wafati shi ko alkali iyar yana da shekaru 68 ya wafati yana da shekaru 68 ya wafati to
ji su'ali an zalika a cikin tambaya daga wannan faqala ya ce inna misla hadha su'ala ai irin wannan tambayar an yusta'malu fi ma akan yi amfani da shi bisa abin da yake bisa ba da zabi Ah, abin da yake matsala tayo ka aiki awwal ko sani ima to amma wanda kowanne a ciki ka iya aikensa ba sai lalle ba awwal bane za ka aiki sani amma kaga ka iya cewa awwal yana nan ta ai baya nan to sani fa in yana nan shi ya zo ba wannan ba wai ya nuna cewa ai in akwai awwalu ba za ka aiki sani ba Na'am.
eh in kawai ka tambaya ne dai cewa awwalu yana nan a baya nan to sani ya zo ya je to wakarrara wa ibn al-munayyir ibn al-munayyir malamin nan yi kuma na malikawa babba wanda ya fati wajejen 700 wanda ake cewa a zamanin su su uku ne gaggan malikawa wanda ba kamar su a ilimi shi ibn al-munayyir din ɗaya daga cikin su ne sai kuma eh, wato karrafi karrafi ɗaya shine ɗaya sai ibn da kikiri eduko su ne guda uku wanda aka yi su a misira shi ne wanda iri a iskandariya wakalar bairawi bairawi ya ce inna tartiba sani alal awwali wa salisi a jeranta na biyun akan na uku wasalisi ala sani da kuma jeranta na uku bisa na biyu bil fa'i da ka yadullu ala adami takhayyur ya shirya rusan cewa ba ba da zaɓi akwai tartibi ba ta ba ma kauni ha fi mirar bayani tare da zama wata ta zo a wajen ba da bayani wajewa da su'ali da ba da amsa daga tambaya fatan zulu manzilatar shar sai zama kenan fatan zulu za ta tsaya kamar sharaɗi wato sharaɗin a ce kai ka fara da wannan sai in ba ka da ikon kai da wannan
wa ila alqawli bi tartibi zawal jamhur mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa ana bukatar jerantawa ba an ba da zaɓi ba ne dole in dai akwai damar aika fara da yan tabawan to sai a yi da yan tabawan ba dama a yi da wani abu sannan ba a da dama to in dai za a iya yin azumi 60 to sai a yi fara da azumin 60 sannan in ba da ada ikon a yi da azumin to shine aka ba da damar a yi da ciyarwa
wa qad waqa fi riwayati ma yadullu ala tartibi wa takhayyur akwai abin da zai shirya bisa jerantawar akwai kuma abin da zai shirya bisa ba da zaɓin alwayoyi shi yasa a nan an samu ta'aruri illa iyaka wallazina rawar Wallazina rawau tartiba tartiba.
amma wanda suka rawaito jerantawar sun fi yawa wa ma hum ziyadatu kuma su tasu ruwayar da ƙari ana faɗa ko ziyadatu siƙati makabulatu
وجمع المحلب والقرطبي والروايات بتعدات amma muhallabu wanda maliki ne da kurdubi wanda shi ba maliki ne wannan kurdubin an faɗa ba wai mai tafsiri ba malamin mai tafsiri ne to sun tara tsakanin wayoyin nan da cewa waƙiyar ba ɗaya ba ce
قال الحافظ amma hafizul asqalani ya ce وهو بعيد wannan hanya da suka bi suka tara sabanin ruwayar yana da nisa a ce wato ruwa waƙiyar ba sau ɗaya ta abu ba
لأن القصة domin واحدة kisar ɗaya ce والمخرج متحد mafitar makaɗaici ce guda ɗaya ce والأصل asali واحد.
ya zama a ce bai bai gididdiga ba وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الحلوية aulawiyyati Aulawiyyati.
wasu kuma sun tara tsakanin ruwayoyin guda biyu ya cewa inda aka nuna a jeranta to dan jerantawar tafi ai kafara da yan tabawan yafi sannan ba za a yi da yan tabawa ba ai kafara da azumin ya- yafi fiye da ai kafara da ciyarwa da sabani da su malikawa suka tafi ko kan cewa ka fara ba da ciyarwa ai shine abu gabatarwa inda mutane da yawa za su fi mora abinda jama'a da yawa ko za su mora ai ya fi daga abinda mutum ɗaya ne zai mora ko ma ba wani wanda zai mora in ya ka fara da azumi waye mora ba shine ne kawai ya wahala ba ina ya sha ya sha azumin wata biyu a jere amma in ya ka fara da yanta bawa ai bawan da aka yanta ya mora haka tunda ya dawo da haka nan yi ka fara da ciyarwa to miskini sittin sun lura
والتخيير على الجواز cewa zaɓin kuwa a ɗauke shi bisa halacci
وعكسه بعضهم amma wasu suka akasta ma cewa ai tahayirin ne alal aulawiyyati tartibin ne alal jawazi
قوله da yace أوتي النبي aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama من الحمزة للأكثر da alal bina'i lil majhuli utiya shine ruwayar mafi yawa
والرجل الآتي mutumin da ya kawo manzon Allah لم يسمى ba a faɗe shi ba ba wata ruwaya da ta ambaci sunan mutumin da ya kawo manzo
وقع في رواية للبخاري ya zo a wata ruwaya ta buhari وجاء رجل من wani الأنصار mutum daga mutanen madina ya zo
وفي أخرى a wata ruwayar wadda dara kulli ya ruwaito mut- wani mutum daga banu gefe
qawluhu da ya ce kaga wannan kenan sabanin ya karfafa magana can da ibn hajar al-asqalani yake kokarin goge ta ko tunda anan inda an ce mutumin wannan daga banu saqifin ne wannan ko daga mutan madina ya zama kariya biyu ne Na'am.
tunda wannan an ce wanda ya kawo ba- mutumin madina ne wannan ko an ce wanda ya kawo daga banu saqifin ashe za a dauka ala ta'addudil waqi'ati kawai da yake za a rage fiye tamur da daro da yake akwai dabino ko masaki da yake akwai da- dabino a ciki wata muhammalati ana faɗarsa da fatahar ainin nan alikafan nan da fataha bi a raƙin
warrahu ba da haqahu da kuma ra ita ma da fataha sannan akwai ƙafi a raƙu
wa fi riwayatil qabis a ruwayar ƙabisi wanda ƙabisi yana cikin marwaitan buhari a wato a ruwatul furu'u yana cikin ruwatul furu'u shi a ru- a ruwayarsa bi arƙin
wa qad akara zalika wai kira zalika alayhi.
alaihi an ce wannan ruwaya ta su kuskure ce wasawabu al-fataw a faɗa a ce a raƙu shine katarta kama qala iyaru yadda alƙali iyar ya faɗa
wa qala al-hafiz a wani littafi nasa za a sa samun wannan za a sa ran samun wannan Eh? masharikul anwari ko shine wanda ake masa kirari da me masharikul anwarin tabaddat bi magaribin wala ajabun kaunul mashariki bil garibi masharikul anwarin to kana da shi to sai an yi na saba bai zo ba ko to wa qala al-hafiz ha- hafizu a asqalani yace al-iskanu laysa bi munkar ya a ce a faɗe shi da sukuni a ce arko ba laifi ba ne ba kuskure ba ne wa huwa zan- zanbil shi ne wa zanbil huwa al-muqtal ma'auni qala fi sihahi ya ce ya faɗa a sihahu al-muqtal shuru zanbil a mikitaru ya yi kama da zambilu yasawu 15 sa'a yana yalwatar sa'a goma sha biyar shi yasa kamar irin namu kwanan zai ɗauka makwano goma kenan ko da kaɗan ko zuwa kwano goma sha ɗaya haka ko tunda sa'ar kamar girgizar kwano ne namu ko to wa waqa inda tabarani ya zo a ruwa ya taba rani a mujaminsa ausat annahu tabu muqtal cewa an kawo masa wani ma'auni ne fi 20 sa'a da yake akwai sa'a 20 kaga ma yafi wancan kenan wa qala tasaddaq bi hadha manzala ya ce da mutumin dan wannan ka je ka bayar fi isnadi laysa sai dai wannan hadisi da taba rani wanda ya rawaito a mujamul ausat akwai lasuna abi sulaimin a isnadin wa waqa mislu zalika irin wannan ya zo gurin ibnu huzaimata daga hadisin aisha wa fi muslim ya zo a muslim anha daga gareta ja'ahu arqani sai aka kawo masa masakai guda biyu fihi ma da'amu akwai abinci a cikinsu qala fil fatayi ya faɗa a cikin fatu wajahu anna tamra kana fi arqin a wato dabinan fuskar mafitar wannan shine dabinan yana masaki ɗaya lakinnahu kana fi arakaini fi hali tamiri wato bai wuce a zuba a masaki ɗaya ba amma kuma sanda za a ɗaura akan dabba sai aka raba biyu liyakuna ashala dan haka din ya fi sauki kana za a dora akan dabba in ya zamo bangare ɗaya suke ai dabba tafiyar sai ya zamo da wahala amma in an raba mata ga wannan nan ga wannan nan ba sai sai tafi jin daɗin tafiya ta tamilu anna al-atiya bihi lamma wasala ya yiwu ba ya tamilu ya yiwu annan ate bihi cewa wanda ya kawo lamma wasala yayin da ya sadu na afarga idawa fil a akhir hadahuma ya zuba ɗaya masakin a cikin ɗaya
ومن قال أرقاني wanda ya ce araƙani أراد ابتداء الحال yana nufin a farkon halinsa farkon zuwansa ga yadda yake ومن قال أرق wanda ya ce ko masaki ɗaya أراد ما آل إليه a yana nufin abin yadda lamarin ya koma وقد ورد في تقدير الإدعام hadisu aliyu hakika hadisin sayyidina ali wanda dara ne ya fitar ya zo a cikin gwargwada abincin da shi mai kafarar kan- karya azumi da gangan zai بلفظ da lafazin يدعم ستين yake مسكينا da miskini sittin لكل مسكين مد kowane miskini a bashi mudun nabi وفيه ya zo فأتي بخمسة عشر a ساعة wannan ruwayar aka hawa manzon Allah sa'a goma sha biyar ta yi daidai ko da mudunabin sittin kenan ko inda mudunabi hudu ne ke sa'i ɗaya
فقال ya ce أطعمه ستين ka مسكينا ɗauki wannan ka je ka bayar da miskini sittin وكذا عند دار قدني haka ma dara kuni da ya waito hadisin daga hadisin abi huraira قال الحافظ hadis ya ce man qala 20 wanda ya ce dosa ai ishirin arada asala ma kana alayhi a yana nufin asalin yadda abincin yake wa man qala 15 wanda ya faɗi sa'a goma sha biyar arada kadara ma ya dawo bil kafara yana nufin iyaka gwargwadon da ake bukata wajen fitarwa a kafara
in yanda na kai ayaban manzon Allah dukkan masu yabo ba su kai inda na kai ayaban manzon Allah ba wala garwa ai babu mamaki a ce na kai haka domin na- walakin ni jallaitu qabla sibaqihim wa qad nazu tabriz al-qurun li ahmada alita bihi wan nas fi sinatil kara tamatta'tu minhu ad-dahra id kuntum mi- mufrada wa zuhimtu fi hadha az-zamani ko wa innani la fi ghiratin mimman yarumu muhammada sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu Mm. salamun gaisuwa ta tabbata alal hadi abu sahadi bi bad'in a farko maktamin da cikawa salamun gaisuwa ta tabbata alal muqtari abu abin zabi kidiman timba wuri wala sharwa lokacin da bashi da nabi sallallahu alaihi wasallam ta yammama kalbi zuciyata ya hore na hawa ahmada wato katarnin ahmadu za'inan ina mai tafiya zuwa gare shi wa jismi kaga jikina ma al ajtami amma ana gari na a kaula tare da jikin mutane ashidid wato tsanantawa lima alka da abin da nake ji a zuciyata na dadin saduwa da masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'i kaga yabona alaihi gare shi utu kalbi shine abincin zuciyata fa innani cewa ni hayati a rayuwata ala tahayami a bisa bege ne ga manzon Allah wa shauki da bege dai ainihin wa- wa zikira da tintintini ga manzon Allah salatan wa madhan ko salatan wa madhan min hukar sirtu jalama ko ba shi da wani abu a rayuwa in banda salati ga manzon Allah da sallah da kuma zikir da- da da kuma ainihin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalilun duk wani mutum da ya so ni suwa man habbani li widadihi bai bai so ni saboda soyayyar manzon Allah ba jafani yayi mun wauta duk wanda yake sana ba da ina san manzon Allah ba Allah ya isa in ji Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Mm, subhanallah jiharan a fili fa shaqiyu kaga shaqiyi a hada shi can ilal ashqai zuwa mafi mafi kiyar lahira wanda duk yake so na ba dan so soyayyar manzon Allah ba to ya can ya hadu da matsiyata ya- ya zama matsiyacin lahira Mm, zakartu alladhi min na ambaci wanda min zikiri saboda ambatansa safaliya waqti lokaci na ya zama mai tsarki mai daɗi min zikiri saboda ambatansa wa ko wa- wal madinatu madina manzon Allah ma ta zama mai daɗi gare ni wal badaha da kwarurukan makka suka zama masu daɗi gare ni guda وجاة غير حب محمد عليه صلاة آخر شهر تنكمها wadadu gairu hubbi wadadun duk wata soyayya da aka yi ta a duniya kowace iri ce gairu hubbi muhammadin in dai ba soyayyar annabi muhammadu ba ce zalamun wannan soyayyar duhu ce za ta ja mutum ne izuwa halaka kawai salatin Allah da amince wa sallam akhirat dari lan tumha kada a shafe wannan salatin akhirat dari har tashin alkiyama سلام إلى غير الأمير صباحة عليه صلاة كل وقت بها نهيا haramun kaga yin bege da dimuwa a cikin soyayya gaba da gaba da soyayya kenan mutum ya rika bege yana yana yana yana yaramewa saboda wata masoyiya ko wani abu da yake so a duniya ila gairil amini in dai ba ga manzon Allah yayi wannan soyayya da ramewa ba to safahatun wauta ne wauta ne da shirman banza salatun salati ah, kulla waqtin kowane lokaci ah, na haya da muke rayuwa biha da sababin salatin alayhi ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ومن صلاتي ما سلام كلاهما